أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلما أدركوا ابن مريم مثلا إذا قومك منه يسدون يسدون lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da waɗansu manyan kafirai na makka su walid ibn mughira da sauransu to annabi ya nemi musu wazi ya nemi musu wazi da karshe innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum la khalidun antum la waridun yace ku masu bautan dodo da ku da dodannin ku duka za a jefa ku jahannama ka yadda ake jefa tsakuwa kuma za ku za ku shiga ciki kuma za ku dawoma to da ya faɗi haka sai ransu ya ɓaci sai ana kiran wani mutum abdullahi ibn zab'ara to ko da yake daga baya musulunta ne manzo Allah ya tashi kenan sai aka yazo da yazo sai aka gaya masa da aka gaya masa kai ai ba na nan ne da ina nan ai da kun ga yadda zan yi da shi sai in tambaye shi sai ya Muhammadu kace da mu masu tsabi da dodannin mu duka za a jefa mu a wuta mu ne tsakuwar zubawa a cikin wutan jahannama za mu tambaye ka mu laraba akwai daga cikin masu bautan mala'iku yahudawa wasu suna bautan uzairu turawa mishan wasu suna bautan annabi isa kenan yanzu da su laraba masu bautan mala'iku da mala'ikun duka za a jefa su a wuta kenan da isa da masu bautan isa duka gaba ɗaya za a jefa su a wuta kenan yanzu da uzairu da masu bauta masa duk za a jefa su a wuta haka zan gaya masa tambaye shi kenan sai suka yi murna suka yi ta ihu suka yi ta tafi kai amma ko ina ma da yana nan da kai mana maganinsa da annabi ya zo ya gaya masa haka ya ce amma ko kana ba larabe ba ka iya larabci har yanzu innakum wa ma ta'buduna nace ban ce innakum wa man ta'buduna ba ma ai ana kiran abubuwa marasa hankali ne da ma amma abubuwa masu hankali irin su isa irin su uzair irin mala'iku ai man ake ce musu ba a ce musu ma sai Allah ya saukar da cewa إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك أنها مبعدون لا يأذنهم الفزع الأكبر وتلقيهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون sai Allah saukar da cewa dukkan mutanen da na riga na ba su imani na ba su sa'ada babban rabon shiga aljanna ai su kan nesa suke da wuta nesa suke da wuta kamar su annabi isa nesa suke da wuta kawan mala'iku ne suke da wuta kawan uzairu ne sai yake da wuta aka ga musu haka shine magana ta zo a nan walan ma durbin maryam masalan iza da aka aka buga misalin annabi isa alaihi salam aka ce mishan suna bauta masa da aka faɗi wannan magana iza qaumuka min yasuddun sai mutanenka suka zama suna tada hankali suna tada muryoyi suna jin daɗi wai ai an ƙure kenan
وقالوا آلهتنا خير نم وما ضربوا إلا جدلا بل هم قوم خصمون قالوا آليتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون sai suka gaya maka ya rasulullah suna ce maka yanzu a aliyatuna khairun amhu yanzu dodanninmu ne suka fi cancanta su shiga wuta ko isan da aka bauta masa ne ya fi cancanta ko mala'ikun ko isan tunda dai duk da ka ce duk wanda aka bauta masa da shi da wanda ya bauta masa duk za su je wuta ma zarabuhu laka illa jadadan ba su buga maka wannan misali ba sai son jayayya dama haka mai son jayayya yake wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shedanu suna yi wa ƴan uwansu shedanu wahayi yadda za su yi jayayya da mutanen gaskiya in sun ce kaza ku ce musu kaza fa in sun ce kaza ku ce musu kaza fa shedanu na tare da su suna yi musu wahayin yadda za su faɗa mutane su yi jayayya da su kamar yadda muminai wa inna shayadina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa yadatuhum wa innakum la mushrikuna muminai kuma Allah yakan hada su da mala'iku ne idh yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum fasabbitu allazina amanu shaytanu suna yi wa shaytanu yan uwansu wahayi don yadda za su yi jayayya da masu gaskiya haka suke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kice kai Muhammadu yanzu abin da ka yanka da wuka wanda aka kera ta da bakin karfe da abin da Allah da kansa ya yanka ka ce wai kada a ci abin da Allah ya yanka din nan amma a ci abin da kai ka yanka da wuka da aka kera da bakin karfe ko sai yanka an Allah a wurinsu wai mushe yankan Allah ne wai irin wayannan maganganun ne duk masu jayayya da gaskiya sukan shedan yakan tura musu abin da za su faɗa sai idan da ana son magana ne kowace magana wala ya tuna bi masalin illa dinaka bil haqqi wa sun tafsira duk wani misalin da aka yi shi na ture gaskiya to misalin da za a kawo cikin alkur'ani ko cikin hadisi a tura wannan misalin ƙarya din ya fi wancan abubuwan da suka kawo din kowanne kuwa walam ma dhulum maryam masalan idza qawm ka min yasuddun wa qalu a aliyatuna khairun marabuhu laka illa jadala bal hum bari dai waɗannan mutane kawun mutane khasimuna masu neman jayayya in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani isra'il ai isa wani babban bawan Allah ne in ji Allah ma huwa illa abdun an amna alai babban bawa ne wanda muka yi masa ni'ima muka bashi annabci muka bashi manzanci muka sa cikin ulul azmi minar rusuli in huwa illa abdun an amna alai waje Allah muka sanya shi kuma ya zama masalan li bani isra'ila abun buga misali a cikin bani isra'ila abun buga misali waje Allah wa ibnaha ayatan lil alamina wato shi abin buga misali ne cikin bani isra'ila kuma abin buga misali ne ga dukkan duniya gaba daya Allah yana ce waje Allah ita Maryam mun mai da ita wabnaha da ita da danta su zama ayatal lil alamina aya ga ga duk duniya duk abin halitta ita dai ba taba ganin mace ba ta da miji ba ta yi lalata ba ta aihu ba gani ba sai Maryam aya kenan nuna ikon Allah ba taba ganin mutum an haife shi da uwa kurum ba uba ba taba gani ba sai isa aya kenan ayar Allah to shi an buga shi misali ne wa duniya gaba daya wajen Allah masalan libani Isra'il ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء دامون قداما لجعلنا منكم دامون سنيا أتكنكم ملائكة ملائكو في الأرض أبايا قسا يخلفون سوني ذات زم خليفة أبايا قسا يدى آدم يزم خليفة الله آدم يتأيه ومن ين خليفة من الله yadda suke cewa da Allah ya aiko ka ai da mun ga ya turo ka tare da mala'iku kamar yadda suka faɗa can maganan Musa da Fir'auna inda yake cewa ni zanu jam min zahabi na wuja ma'ahul mala'ikatu muktarinin me yasa bai zo da mala'iku ba suna rako shi musan in Allah ne ya aiko shi Allah yana cewa قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ai da mala'iku ne muka zuba wayan ƙasa su ne muka sa za su za su raye ƙasa ai in za mu aiko wasu ɗan uwansu mala'ika muke aika da yake ku ba mala'iku bane shi yasa muka aiko muku ɗan adam ku- don ku samu daman muƙabala da shi ku fahimce shi walau na sha da mun ga dama la ja'alna da mun sanya mala'ikatan mala'iku yakhulufuna suna khalifa suna mai zamuwa mayin mu khalifofin mu filar da bayan ƙasa amma yadda muka inna haka muka ga dama yan adam ne khalifofin Allah bayan ƙasa ƴaƴan annabi adam khalifan Allah وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم wa innahu la ilmun lis-sa'ati fala tamtarun biha wattabi'un hadha siratun mustaqim wa innahu shi annabi Isa alaihi salamu la ilmun wani ilimi ne ko wata alama ce ta tashin duniya alama ce ta tashin duniya domin zai dawo in ya dawo duniyan nan to alamar tashin duniya ya yi kusa kenan fala tamtarunna biha kada ku yi shakkar zuwan tashin kiyama babu shakka cikin wannan rana yawmil qiyamati la raiba fi ba shakka cikin wannan rana fala tamtarunna biha kada ku yi shakka cikin wannan rana fattabi'uni ya rasulullah kace mutane su bi ka su karbi gaskiyar da ka zo da ita maimakon su tsaya suna jayayya da kai ya rasulullah annabi isa zai dawo ya allah ya kawo shi duniya ya zama wata aya ta ban mamaki yadda ya waɗansu ayoyi guda biyu a baya allah ya yi annabi adam ba uwa ba uba sannan ya yi matarsa hawa'u a jikinsa tana da uba kenan ba uwa sannan ya yi isa shi kuma yana da uwa ba shi da uba ga mace an fito da ita daga jikin namiji ba uwa ga namiji an fito da shi daga jikin mace ba uba to sai su haɗu su zama laftu guda saboda mu kuma da yake muna da uwa muna da uba a haɗa mu da adam wanda ba shi da uwa ba shi da uba mu zama laftu guda domin kulli shekarar na zauje ni kowane abu Allah ya shi bibiyu ne amma zai dawo Allah ya ɗauke shi ya ajiye shi a sama sama ta biyu diran isra'i da miraji manzon Allah ya gan shi a sama ya ya gan shi a sama tare da annabi Yahaya kuma annabawa wanda annabi ya gamu da su din nan diren isra'i da miraji har yayi sallah da su kuma aka sake ɗaukar waɗansu guda takwas aka kai aka ajiye a sama sama ta- sama ta ɗaya akwai adam sama ta biyu akwai isa ɗin da ya haya sama ta uku akwai annabi yusuf sama ta hudu akwai annabi sama ta hudu akwai annabi idris sama ta biyar akwai annabi harun sama ta shida akwai annabi musa sama ta uku akwai annabi ibrahim kuma bayan ya gansu a nan a ƙasa sau biyu ya tadda annabi musa a cikin kabarinsa yana sallah tsakanin makka da madina a can ƙasar annabi a kamun ya kai abin nan ɗin kamun ya kai kudus ɗin kuma ya tadda annabi ibrahim a wurin daga baya da aka kirawo sun zo sun yi tare da shi sal- sallah tare da shi sun yi jawabai tare da shi an har hada sun sun yi gaisuwa kamun a ɗauki guda takwas ɗin a kai sama su riga shi da ya- kuma su takwas ɗin duka ya gansu ya yi magana da su a sama sallallahu alaihi wasallama to nan wasu ɗalibai jahilai sun ce annabi wai wai kar a ce yana da rai wai ya mutu yana ya mutu mana akwai wanda ba mutuwa ne banda Allah ta amma ba ai annabi ko ko ko ko shuhada ko ko annabawa ba ai ko mu ma in mun mutu za a sa mana rai gawa ake tambaya cikin kabarin ko mutum mai rai ha to kai an kai ka mutu an binne ka an mayar maka da rai an tambaye ka ka ba da amsa amma annabi in ya wuce shikenan shi yana nan bai ba za a ce yana da rai ba saboda jahilci da yaranta annabi yana nan sallallahu alaihi wasallam kuma yana da rai kuma ana saduwa da shi har gaba da gobe in ba ka da kuɗi a banki ba ka da kuɗi a bankaɗe ka yau kanka hukunci karka ce kowa ma haka ne sallallahu alaihi wasallam wa innahu la ilmu lis-sa'ati Isa yana nan asaba zai dawo kuma dawo wasu alama ce ta tashin duniya zai dawo ya aure ya aihu to daga ran da ya mutu da shikenan musulunci ya kare daga wannan lokaci shikenan an gama fala tamtarunna biha kar ku shakkar tashin kiyama wattabi'uni ku bini hadha siratun mustaqim wannan shine hanya madaidaici abi annabi Muhammadu a cikin duk abin da ya faɗa da abin da ya aikata da abin da ya takririn sa ya tabbatar a bishi bin annabi shine siradun mustaqim hanya madaidaiciya ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين الشيطان شيطاني فلا يصدنكم كده يتريكو يربا كده هنجر أني محمد صلى الله عليه وسلم كركو يدى إنه شي شيطان إنه عدو مبين لكم wato makiyi ne mai bayyananniyar gaba wanda baya koyi gabarsa tun daga lokacin da ya ki babanku adam haka yake cikin gaba da ku kullum kowace nasiha ya maka karka yadda wato makiyinka ne makiyin babanka ne karka yadda da shi kamar misalin da muka buga kwanan baya dai yadda Allah ke kirga mana yayi mana sama yayi mana ƙasa yayi mana ruwa yayi komai saboda mu yayi mana kaza yayi mana arziki yayi mana ya'ya yayi mana mata yayi mana ita lissafi duk na yi muku ne sai na buga misalin abin kwanan baka wani mutum ne a to mai karfi yana kauye ya rasa abinci ya rasa yadda zai yi sai wani mutum na abuja ya sa aka ɗauko shi aka yi shi abuja ya ba shi katon gida ya auren masa da 'yan mata a cikin 'ya'yan yaransa sannan ya ba shi komai da komai a cikin gidan ya ba shi motar hawa da motocin jigila sannan ya nuna masa inda zai riga zuwa yana karban shinkafa in buhun shinkafa ya kare ko buhunan shinkafa da buhunan gero da inda zai karbi sukari da inda zai karbi duk abin da yake so su mai komai ya bashi kuma kuɗi duk abin da yake so yi yace wannan gata da kai me zan maka ne ce a abu biyu za ka yi mini kullum ka gaishe ni sau biyar kuma ga masoyi na ka so shi da shi da masoyansa ga makiyi na ka kishi da shi da makiyansa da shi da masoyansa abin da za ka min kenan wato kai wa Allah sallah ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka so shi da shi da mutanansa sannan ka kishe dan da shi da mutanansa abinda Allah ce mu yi kenan duk wannan gata da yi mana ya nuna mana annabi Muhammadu ne mu so shi mu so mutanansa yana ce kulin kuntum tubuwan la fattabi'uni duk mai son Allah ga wanda nace ya bi shi annabi Muhammadu kenan wannan kuma inna shay'a lakum aduwwun fattashu aduwa wannan makiyanku ne ku masa riƙon makiyi to duk lokacin da kaga mutane da suke tare da wannan makiyi na karka yarda da su duk wanda ka gani yana tare da wannan masoyi na ka yarda da shi to da ka zo kana bin wannan ka'ida kana bin wannan ka'ida da ka zama dan gari a Abuja sai wannan makin yana turo maka mutane suna zuwa suna gaishe ka suna zuwa akwai mai gidanmu yana son saduwa da kai ko amma tun da ka zo garin nan dai kai dai baka ba da haɗin kai ba ana haka ana haka ana haka har wata ran ya kira ka dina shi makiyin fa ka je tun kana ɗari ɗari ga su da zaƙin baki nan da nan sai suka ja ka wajen maƙiyin shi ko masoyin ba abin da yake ɓuya masa duk abin da aka yi yana nan yana ji yana gani akwai zaman lafiya ka zo da haka in kana da hankali annabi muhammadu masoyin annabi muhammadu in kana da hankali ka ƙi shaidan ka ƙi maƙi ka ƙi masoya shaidan wanda suke taimakon sa a cikin rushe musulunci hadha siratul mustaqim bin annabi muhammadu shine hanya madaidaiciya wala yasaddakum shaytan kada shaytan ya tsare ku daga wannan hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yasaddakum shaytan innahu lakum aduwwun bi maki ne mai bayyanin gaba shi shaytan ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون yayin da annabi isa ya zo wa bani isra'ila Allah ya aike shi ya zo wajen bani Isra'ila da littafin sa Injila kare yace wa bani Isra'ila qad jitukum bil hikmati na zo muku da hikima wato littafi daga Allah Injila da shari'o'i da ko mu'jizozi wanda zai samu makaho an aihe shi ba ido ya tsaga ido ya tsaga wurin idon ya sa kwayar ido ya gyara mutum ya kallo ko ina mutumin da zai samu kuturu yatsu da duk sun tsintsinke ya ja ya ja ya fitar masa da yatsu ya sa masa farce mutumin da zai zai tadda kurma ya mai da shi mai ji mutumin da zai tadda kabari ya tada kabarin ayi magana da shi mutumin ya rayu wannan ai akwai mu'jiza da take nuna wannan mutum daga Allah yake kala garji dukun bil hikmati wa yubayyinakum ba'd allazi tattalifuna fi kuma zan muku bayanin abubuwan da kuke sabani a cikin sa fattakullah ku yi tsoron Allah wa ne kamar yadda yi dogon bayani dai a cikin suratu Ali Imrana da irin wannan wa nabbikum bima ta'kulu da ma tadakhulu fi buyutikum inna fi zalika la'atan lakum in kuntum mu'minin wa musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taurati wa liyuhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin rabbikum fattakullah wa adi'un duk yayi bayanin tafiyarsa da yadda yake abinda ake jayayya da yake so ya yi bayanin abubuwan da ake jayayya din yahuda sun ce mahaifiyarsa ta yi mummunan abu ne ta same shi shi kuma ɗan dandali ne ba ɗan halal ba ne uzubillahi waɗansu nasaru kuma daga cikin masoyansa sun ce ai yahuda ba san isa ba ai allah ne da kansa ya zako cikin surar ɗan adam wanda a'a ba Allah bane dan Allah ne in kun ce ba dan Allah bane wane ne ubansa dan Allah ne a'udhu billahi a'udhu billahi ta Allah wa kullu wasu kace eh Allah ne amma Allah na gaskiya din yana nan kuma shi isan ma tun da dan Allah ne shi ma Allah ne kuma uwarsa ma Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda ya ce Allah uku ne kafiri ne ba dan aljanna bane dan wuta ne to saboda wannan jayayya ta ba su cewa Isa Allah ne da kansa ya sako a'a shi Allah ne amma Allah babba shi ma Allah ne kuma uwarsa ma Allah ce da masu cewa a'a shi dan Allah ne ba Allah bane auzubillahi da masu cewa ai baba dan halal bane yahuda kin Allah ne musu Allah ya la'ance su makiya ne hudu kuma abin haushi yanzu kiristoci da suke cewa suna girma annabi isa suna son sa suka haɗa yanzu haɗa baki da yahuda wannan wa an yafe jinin yesu yanzu tun daga alif da ɗari tara da sittin da hudu a cikin watan nuwamba da aka yi taro yanzu an yafe musu jinin yesu a haɗa ƙarfi ɗaya a yi maganin musulmi da musulunci wannan miya gobe makiya annabi isa ɗin nan fa yahudu masu cewa uwarsa ga abin da ta yi ta same shi a billahi ishi kuma ga matsayinsa a billahi kun banda wannan suna neman za su kashe shi sai da uwarsa ta tafi da shi har misra suka shekaru har dai ya bar duniyan nan Allah mai da shi sama bai iya daga sharrin yahudu ba suna neman su halakar da shi amma duk da haka kiristoci yanzu yahudun nan su ne mutanensu su ne abokansu su ne masoyansu saboda haka sun yafe musu jinin Yesu koi an tambaye Yesu ne in ma jininsa din ne an tambaye shi ne in ma jininsa ne an tambaye shi ne ko ko suna wakiltarsa ne akan jininsa sun ce eh wai suna addininsa amma ba sa wakiltar zatin jikinsa to amma mu dai a wurin mu duk ƙarya ne wa ma qataluhu ma salabu ba wanda ya kashe Isa ba wanda ya tsire Isa ƙarya ake yi walakin shubbiya an dai rikitarwa Yahudu ne da suke neman kashe shi Allah ya ɗauki kamanninsa ya sa wani kafirin bai hude suka kama su gashi nan suka kashe shi suka tsire shi suna tsammanin isan ne ba kuma isan bane isa dai yana wurin Allah Allah ya ajiye shi sama ta biyu walam qala qad jitukum bil hikmati wa liyubayyin lakum zan muku bayanin ba'd allazi takhtalifuna fi waɗansu abubuwa da kuke jayayya kuke kilafa zan muku bayanin su wa bayanin nasu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله للجنة وما له النار وما للظالمين من نصير يا بني إسرائيل duk mutumin da ya ce isa ɗan Allah ne lagar kawar na gano inna Allah huwal masih ibn maryam ko ko isa shi Allah ne da kansa to wannan ya zama mushriki ya zama dan wuta ni dai bawan Allah ne Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku bayanin da ya mutu kenan wa yubayyin lakum ba'd allazi takhtalifuna fi fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa adiuni ku bi magana ta kar ku ce ni Allah ne ko dan Allah ne ko ni ne Allah na uku in kun yaka kun zama yan wuta in ji annabi Isa alayhi salam fattaqullah ku ji tsoron Allah ku bar wannan karya wa adiuni ku ku yi min biyayya ku yi min biyayya ku saurari abin da nake faɗa ku ji kuma ku dauka إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم inna Allah sani Allah huwa shine rabbi shine ubangiji na wa rabbukum shine ubangijinku inna Allah huwa rabbi rabbukum fa'budu Allah shine ubangiji na shine ubangijinku fattaqullaha wa inna Allah huwa rabbi rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya cewa Allah shine ubangijin kowa shine ubangijin komi har manzon Allah nan gaba zaka ji an ce masa ulin kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidina inna Allah huwa rabbi rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim cewa Allah shine ubangijin kowa ubangijin kowa ubangijin komi in kullu man fis samawati wal ardi illa tirrahmani abda duk abin da yake sama ko a ƙasa ko menene to shi bawa ne na Allah har annabi Muhammadu har annabi Isa har dukan annabawa lan yastanki wal masih yakun abdullahi wal malaikatul muqarrabun annabi Isa bai taba jin bai taba kin cewa shi bawan Allah ne ba bai taba kin cewa bai taba kyamar cewa shi bawa ne na Allah ba murna ba yake yi in an ce masa bawan Allah don an faɗi sunansa na gaskiya kenan haka mala'iku da ake bauta din nan ba su taba cewa su ƴaƴan Allah ne su bayin Allah suke haza siratu musta wannan shine hanya ba daidai ce فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب أما جد هكا الأحزاب غير جماعة غير يهوداوة غير توراوة إري إري إري إري ما سمع غنغنو إري إري domin sun kasu kashi saba'in da biyu su nasara su ku yahudu kashi saba'in da ɗaya dukkansu ba kan gaskiya suke ba lokacin da annabi isa ya bayyana sai yan kaɗan daga cikinsu su ne su abdullahi su ne su wanda suka suke rike da littafi na farko da gaskiya aka same su akan gaskiya kashi ɗaya daga cikin kashi saba'in da ɗaya ɗin to faktalawa da azabu suka yi ta saɓani faktalawa min bai fawailun lillazina zalamu kalmar azaba ta tabbata ga azzalumai wanda suka ce Allah yana da abokin tarayya ko Allah yana da ɗa to waɗannan su ne azzalumai inna shirka da zulmun azim wato dukkan babban zalunci babu kaman shirku kaman tsafi fawailun lillazina zalamu azaba ta tabbata ga waɗannan azzalumai min azabi yawmin alim azaba rana mai tsanani ranan azaba mai tsanani ranan azaba mai tsanani هل ينظرون إلا الساعة أن تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا أن تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون شم متاني مي سكي سوراروني me mutane suke jira ne har yanzu ba su musulunta sun bi Allah sun bi annabi ba lokacin da wannan qur'ani yake sauka sukan dai mun gani shekara fiye da dubu da ɗari hudu har yanzu bai tashin kiyama din ba amma ana ce musu me suke jira ne har yanzu ba su su yahudawa da nasara ba su jefar da ƙarya sun bi annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam idan sun yi magana sun ce suna da musa suna da taura annabi ya ce lau lau azraktu musa ma wasu illa ya tabi ni ai ba ba ku da littafin ku ba ko musa na samu ba yadda zai sai ya bi ni ya zama mai taimako na idan su nasaran sun yi magana suna da isa suna da injila yace lau azraktu isa ma wasu illa ya tabi ni ai da isan na samu a duniya ba yadda zai sai dai ya zama biyina kuma yadda zai faru kenan idan ya dawo ƙarshen zamani to zai dawo ne yana mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'an annabi Muhammadu zai yi shari'a ba da shari'arsa ba domin shi ya riga ya gama nasa a lokacin da aka ɗauke shi kuma annabi ya riga ya zo ba wanda zai fito ya annabci bayan annabi Muhammadu zai dawo shi annabi ne mursali ne ulul azmi na rusuli a zamaninsa amma yanzu zai dawo ne a mabiyin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin cewa dukkan kowane annabi in annabi ya same shi zai zama mataimakinsa zai zai mabiyinsa mataimakinsa وإذا أخذ الله ميثاق ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما لتؤمنن به ولتنصرنه kowanne annabi in zamanin sai hada annabi Muhammad sallallahu alaihi muttaqin arakhillahu ya arakhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun lil muttaqin tashin duniyan nan wanda me yasa har yanzu ku wanda ba musulmi ba me kuke jira ne har yanzu ba ku shiga musulunci ba kuna jira sai tashin duniya ya zo ne tukuna me kuke jira ne mutanen amerika mutanen ingila mutanen faransa mutanen jamus mutanen indiya mutanen ko'ina da ko'ina abi annabi muhammadu in ana neman gaskiya me ake jira ne tashin kiyama ake jira tashin kiyama ba ta da shi zai za ta zo ne kawai a afke ba cikin sanarwa ba saboda haka qur'ani yake kiran kowa da kowa qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'an Qur'ani na kiran kowa da kowa a duniya shi musulunci ba addinin larabawa kadai ne ba ba addinin hausa fulani ne kadai ba addinin Allah mai sama mai ƙasa mai komi mai kowa shine yake kiran kowa da kowa ila daris salam zuwa gidan zaman lafiya gidan hutu shi addini a wurin Allah kamar kuɗi ne wajen gwamnati ana cikin yin amfani da kuɗi ana cikin yin amfani da kuɗi talakawan ƙasa ba su gaji da kuɗin ba kazan sai ta kawo hoton wasu kuɗi ta ce dan canja kuɗi daga wata kaza zai so fitowa a rika canjin su ga gurgudun yadda darajar su yake ga cikin su yadda yake ga bayan su yadda yake kun gani a hoto to za a so mu canjin su ranan kaza ga watan kaza amma kamun ranan kaza ga watan kaza za a rufe canji duk wanda bai kai kuɗin sa ya canja a kuɗin sa ya zama asara to shikenan sai ya zo ai ta amfani da shi ma har wani lokaci to haka addini yake Allah zai aiko annabi a yi amfani da shi da addininsa da littafinsa sai ya sake turo wani annabi ce to ga na kawo canji ga yanzu wanda za ku bi wancan ya zama foma haka haka har lokacin da annabi isa ya zo ana cikin yin nasa ga na annabi muhammadu ya zo sallallahu alaihi wasallam to yanzu kam ba sauran wata magana sai a bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma in an kibinsa to fa an yi asara domin inna dina inda Allah islam addini dai wanda ake karɓa wajen Allah yanzu shine musulunci duk addinin da ba musulunci ba ko foma ko fojere idan tsafi ne fojere ne Allah bai ce ai tsafi ba in ko addini na Allah da annabinsa annabi Isa ko annabi Musa kake yi to foman addini ka dawo ta'alau ila kalimatin sawa'in bayna bainakum ku dawo cikin kalima na sabon addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda duk wanda ya bi shi za a ba shi lada ninki biyu in yana wani addini yanzu ga mu dinnan da aka yi cikin musulunci iyaye da kakanu yanzu da wani kirista zai zo ya musulunta sai a rika ba shi lada biyu biyu mu ana ba mu ɗaya ɗaya yutikum kislaini min rahmati saboda ya yarda da wancan addini yana yin sa Allah ya ce a ajiye shi a dawo sabo ya ajiye ya dawo sabo sai a bashi ladan wancan addini a bashi ladan wannan sabon wanda ya dawo ciki yutikum kiblan min rahmati wa yaj'alakum nuran tamshuna bi yaghfir lakum hal yanzu ila sa'ata an tadiyam bakra wa lashurun al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun lil muttaqin idan ba kun kuskura har kun mutu ba ku bi addinin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam yanda kuke son junanku nan kuna hulɗa kuna son juna ko bai da son ɗan uwansa ai ɗan uwana ne abokina ne mutumina ne tare muke yin siyasa tare muke yin mulki tare muke business tare muke komi dai saboda soyayya in fatashin kiyama ya zo za ku ki juna wato za ku yi tala'antar juna wa qala tukrayu li ulil rabbana haula la adalluna fa atuna za dhifan min nar wal anhum la'anan kaseera Allah kana an ce waɗannan su suka wadda mu ranar tashin kiyama wanda suka yi soyayya akan fata in sun ga juna sai suna la'antar juna suna gudun juna kowa yana tsoro kar dan uwansa ya karasa kowa ya ga wannan shine ya badda haula ya zallu ga wanda suka badda mu nan su fa'atu wa zawa dhihu minan nar Allah ka wasu ninkin azaba kowa yana gudun dan uwansa makiya makiya juna za su zama ranar tashin kiyama illal muttaqina amma su masu tsoron Allah almutahabbuna fillahi su kan za a kai su ne karkashin inuwar al'arshi kowa yana son dan uwansa ni kan ba don Allah ya sa na hada kai da kai ba ina zan samu irin wannan ai lokacin da muke duniya muke tare da suwa da suwa ne su da suka ki maganan ku so kowa magana suwa ne ai yanzu suna wuta ba don ni din ma na hada kai da irin ku ba ina zan samu irin wannan wuri sai soyayya ta karu wannan suna ce sun bar da junansu yayya ta karu wannan sun sun shiyar da junansu soyayya ta karu illal muttaqin sai dai ba tsoron Allah suka soyayya su tana nan al mutahabbuna billahi fi dhil arshi yawma la dhilla illa dhillu in an je filin tashin kiyama sai Allah ya ce ya ku mutane a duniya kowan ku yana son danginsa kowan ku yana son mutanensa to ni ku yau zan nuna muku ni ma ina da mutane ina waɗanda suke son juna saboda ni ku taso ku zo ku shiga inuwa suna da cikin mutane bakwai wanda za a sa cikin inuwa al'arshi ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwar wato ashabul ladina shafi ibadatillahi saurayin da ya tashi bai san wasanni ba tashi da ibada har ya cikin ibada da sarki musulmi adali da mutumin da yake zuciyarsa tana rataye da masallaci kullum hankalin zai na wajen masallaci saboda kiyaye lokaci da mutumin da yake ba da sadaka saboda ba da sadakarsa har ma hannu hagun ɗinsa ba ta san iyakan abin da na dawa take bayarwa ba da mutumin da yake tuna Allah ya fashe shi shi kadai ya tuna Allah ya fashe da kuka saboda tsoron Allah da ko mutumin da mace mai kyau ta neme shi a wani wurin da ba kowa ba kowa sai su su biyu ta ce abin da yasa nake neman ka saboda mu yi abu kaza ita ne bana wannan abin ina jin tsoron Allah da kuma mutanen da suke son junansu saboda Allah to kowa dai ya nemi masoya tun daga nan duniya ya haɗa kai da su ya so su so shi za su amfani juna ranar tashin kiyama musamman ga ayoyi nan iri-iri na cewa ka so mutum wanda yake ya isa isansa zai taimake ka a lokacin da gwamnatin najeriya suke lagos masallacin juma'a yana cikin gidan gidan gwamnati ne shugaban kasa na wannan lokaci da kafa yake tafiya da mutanensa ministoci ne sakatarori ne manyan mutane ne da kafa ake tafiya a shiga masallacin in an yi sallah kuma da kafa ake dawowa a dawo cikin gidan gwamnati to sai wata rana tsinci kaina cikin su to akwai waɗansu masu bindigogi da hular kwano akwai wani wurin da ba su bari kowa ya wuce daga shugaban kasan sai ministoci sai sakatarori sai manyan mutanensu wanda suka sani da muka zo wurin sai suka ni dai ba kowa bari a Najeriya ni ba minista ba ni ba sakatare ba ni ba wani wani ba sai sai suka muzurai masu bindigogi masu da suna suna bani tsoro wai in koma sai wani mutum ya waiwaya kusa da shugaban kare ya ce we know him shikenan sai na wuce tare da su to kai baka nemi wanda zai baka we know him batun daga duniya wai ce ya san ni kare ba cewa ya san ni kadai shikenan wai shine dalilin wucewa ta in ba haka harbe mutum za su yi ba har bai mutum za su iya ce zai shiga dole amma da ce no him shikenan Allah kowa ya da bibi no him dinsa tun daga duniya rakillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin sai da tsoron Allah يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون يا عبادي إذا أنت يلتا كده يوم الفصل أنت كده أنت كده اللاهرة يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون ya ku bayina ranan alkawari ya yi yau ne ranan alkawari na da ku la khawfun alaikum yawma yau babu tsoro gare ku in kun ga abin tsoro ma a wurin ku ba abin tsoro bane wala antum tahzanuna kar ku yi bakin ciki yau ba ranan bakin ciki bane ranan farin ciki ne ya ibadi sai a taso gaba daya ah wai ba bawan Allah ba in an dubo kamar za a amsa sai Allah yake ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun miyagu ku aro daga cikin bayina banda ku wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ya ku biya ku ku aru ba ku nake kira ba ku ai ba bayina bane ba can kun ce ku bayin dodo ne bayin katti bayin wani abu ba bayina nake kira ba ku ba wamtazu ku ba da wuri ku fita ayyuhal mujrimun alam ahad alam ahad ilaykum alam ahad ilaykum ya bani adam Allah ta abudu shaytan daga duniya ban ga muku a fili kar ku bi shaytan ka wurin da basu bi shaytan ba nake kira banda ku wanda kuka bi shaytan ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun yau ba ba bakin ciki ba tsoro ya bayi na fabi anna muhammad sallallahu alaihi wasallam
الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين امنوا وكانوا يتقون bayin na wanda nake kira wanda nace musu babu tsoro ba bakin ciki a yau ba dukkan bayina ba fa allazina amanu wa kanu yattaqun bayina wanda suka yi imani suke jin tsoron Allah in ji Allah din su nake kira da wannan irin kira ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون udkhulul jannata antum wa azwajukum tubarun ku shiga aljanna an sallame ku ku da matan ku shiga aljanna tubaruna ku je ku yi ta murna ku shiga aljanna da ku da matanku nan akwai amun urida bil khusus ce dukkan musulmi su shiga aljanna da matansu to idan mutum ya auri mace kirista zai shiga aljanna amma ita zai komar da ita cikin wani tazul yauma a kama ta mai da cikin yan uwanta can inda musulmi ya auri kirista akwai halacci tsakanin auren mutum ya auri mace kirista kowa kan addininsa amma in an mutu da haka to lokacin da shi aka kira shi a cikin bayin Allah ita ba za ta ba sai a ware ta sannan kuma annabi nuhu ba zai je da matarsa ba annabi lutu ba zai je da matarsa ba da rabar Allah masa dalilin da kamar murata nuhu wa murata lutu kana ta ta ta abdaini min ibadina salihin fa khanatahuma fa lam yughni anhu min la shay'an sannan fir'aun ba zai je da matarsa ba asiya ba zai je da ita ba saboda haka wani amun urida bil khusus ku shiga aljanna ku da matanku ku je ku huta din to matanku musulmi wanda suka yi musulunci tare da ku banda matanku waɗanda ba musulmi ba an tun wazo a cikin tubarin ku je ku huta cikin aljanna يخاف عليهم بسحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون babu alaihim bi siyabin min zahabin wa akwab wa fiha ma tajtahi lahum fuz wa talazzul ayun wa antum fiha khalidun in sun shiga aljannan nan za a ta zagawa a kansu ne bi sihabin min zahabin da akwasta na na na na bunnan na na azurfa da abinci iri iri a cikin akwasa din bi sihabin min zahabin wa akwab da kofi na abin sha biya kuwabin wa bari wa kasin min ma'in da da ana zagawa da su ana zaga kansu da abinci da abin sha nono ne ruwan sanyi ne giya lisharibina haka dai za a yi ta zaga ga kuma mata masu kyau ga samari masu kyau wildar mukalladuna bi akwabin abari wa kafin ma'in udkhulul jannata antum wa azwajukum tubarun yuqafu alayhim bi sihabin min zahabin wa akwab wa fiha atin aljanna nan barin takaita muku fiha ma tastahi lanfusu talazzulayu duk abin da rai yake so yake marmari duk abin da ido yake so ya gani fiha yana nan cikin aljanna abin nan abin da idon ka zai gani ya kayatar da shi don kyan launinsa da abin da kunnen ka zai ji don murya mai daɗi da abin da hancin ka zai ji don kamshi da abin da bakin ka zai ji don daɗi ko zaƙi ko gardi da abin da hannun ka zai shafa don tafshi ko laushi ko menene dai banda ma ko menene din akwai abin da bai ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kuma ko an maka kwatance aljanna kwatancenta ba zai iya shiga zuciyarka ba yana nan cikin aljanna sai an je a gani Allah kai mu sai mana gafar wa talazzul wa antum fiha khalidun kuma za ku dawwama ne a cikin ya ibadi ya ku bayina za ku dawwama a cikin wannan aljanna Allah ya sa da mu falalasa وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وتلك الجنة وأن الجنة ذاك مغانا إنن التي أورثتموها أن قادت ku ita ne an gadar da ku wannan aljanna bima kuntum ta'amaluna saboda aikin da kuka yi da ba an ce man amila salihan fa binafsi fa li nafsihi fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara to na ce ku yi aiki ita aljanna an shirya ta ne lil ladzina amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki kun yi imani kun yi kyakkyawan aiki na yi alkawari kuma masu imani da kyakkyawan aiki zai shigar da su aljanna to saboda wannan alkawari ne kuka shiga wannan aljanna saboda aikin ku nan ubangiji ya ce saboda aikin mu to aiki shi ke shigar da mutum aljanna amma faralar Allah take shigar da mutum aljanna domin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yudkhila ahadu har abada ne to saboda haka yin shiga aljanna kuma har abada ba kafirin da yake da niyyar barin kafirci da yayi niyyar barin kafirci zai bari ba ya koma musulunci amma duk wanda kaga bai bari ba bai da niyyar bari ne har abada saboda haka in ya shiga wuta shi ba zai dawo har abada saboda niyyatul kafiri shi muniyarsa ta fi aikin sa muni wa tilka jannatu lati uristumuha an garar da ku wannan aljanna bima kuntum ta'amaluna saboda aikin da kuka aikata لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تاكلون أتفين الجنة كاي akwai fakiyatun marmari iri iri wanda ba sa kidayuwa a cikin aljanna min ta kuluna ciki kuke cin abinci wa babu yunwa amma sai sha'awa domin yunwa ciwo ne babu ciwo a aljanna babu kishirwa domin kishirwa ciwo ne ba kishirwa a aljanna sai dai sha'awa kana sha'awan abinci ga abinci kana sha'awar abinci ga abin sha amma ko abin mamaki ba a kashi ba a fitsari a ci da yawa amma ba kashi ba a fitsari dama cin na marmari ne saboda a ji daɗi lakum fiya fakatun kaziratun min atakulun إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون دابا إن أن أنبتي الجنة أن جاو حنك لمتاني ما شقاء الجنة to sai a koma a faɗi waɗancan kuma wanda suka bi shedan da mutanensa suka ki magana Allah da maganar annabawa su ko me za a yi musu su ma za a faɗi abin da za a musu can baya dama an gaya mana walaula an yakuna nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru bir rahmani li buyutin suqufan min fiddatin wa ma'arij alaiha yazharun wa li buyutihim abwaban wa surran alaiha yattaqun wa zukhrufa wa in kullu dhalika la mata'ul hayatid dunya wa la inda rabbika wa la inda rabbika lil muttaqina shine lahiran kenan aka zo aka ambata mana ga yadda take ga yadda take ga yadda take da in ka zabi duniya aka mai da ita kamar aljanna a duniyar aka yi maka aljanna duniya amma kana yin rashin lafiya a ciki wata ran har mutuwa ta dauke ka da kuma ka jira ka jira wannan wanda ake lissafin da dinnan menene yafi wannan din ita tafi domin ita ce khairun wa abqa tafi ita ce kuma mai wanzuwa da kuma biya fakiyatun kasiratun min hatakurun innal mujrima fi azabi jahannam khalidun lokacin da yan aljanna suke jin wannan jin dadi ga su ga annabawa ga sahabbai ga siddiqai ga masoya kowa yana ganin dan uwansa in ka tayi in kai in ka ji marmarin zaka sadu da dan uwanka in ka tashi ka je wajensa sai ku sadu a hanya domin kada ka ga gidansa ya fi gidanka ranka ya baci ba ba bacin rai aljanna kuma dole ne gidansa ya fi gidanka sai a sadu a yi ta a yi ta gaisa a yi ta komai kuma a je wajen Allah in an je wajen Allah na hawa a sun tasowa kuma tafiya wajen Allah din nan daban-daban ne yadda zuciyoyin mutane suke wajen Allah a duniya haka haka sa zuwa wajen Allah yake a lahira akwai wanda sai lokacin sallah ya yi suke zuwa wajen Allah akwai wanda lokacin sallah ma su ɗaya ɗaya suke yi sai ran juma'a suke zuwa taro wajen Allah akwai wanda kullum yana tuna Allah kullum zai zauna wajen Allah ya masa zikiri ya ambace shi ya ce wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna ya ce ana jalisu man zakarani duk mai min zikiri ina tare da shi ina zaune da shi ina tare da shi ana jalisu man zakarani ya jalisu kursi saboda haka lokacin da za a tafi wajen Allah annabi ji jagoran mutane je fadan Allah ai ta kallo ai ta jin daɗi da kyar ake tasowa daga wurin a komo aljanna an mance daɗin aljanna ga Allah wa ke ta aljanna saboda haka in Allah zai kira mutane ta hanyar falala sai ce wazkur isma rabbika bukuratan wa asila bayan ka yi farillai ka gama to ka ɗauki hanyar nafila ta neman yardan Allah ka ajiye wa kanka zikiri safe da yamma lazimi da safe lazimi da yamma wa min al-layli fasjullahu in dare ya kuma karka manta kai qiyamul layli wa sabiyu laylan tawila inna haula hibul ajilata duk wanda ga yana wasa da farillai baya kulawa da nafila abin da yasa yi wannan son duniya ne ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشدنا أذرهم في ذاشنا بدلنا أمثالا تبديلا إن هذه تذكرة الله يقول نايم كوازي فمن شاء وند يقدام اتخذ إلى ربي سبيلا يدوكي وانا هنيا حزوا قال الله فوانا الجنة كسوا هر الله saboda haka ne ake shiga ɗariƙun waliyai don zuwa wajen Allah in ji Allah ɗin inna hazihi tazkira fa man sha'a ba farilla kenan ba da farilla sai kutiba alaikum dole a kanku amma wannan zikiri safe da yamma lazimi da wazifa da zikirin juma'a kaman sha'a ne wanda ya ga dama in ji Allah to ka ga dama mana tun da ita ta ila rabbihi sabila har zuwa ga Allah ne kullum dan adam yana fin dan uwansa da abin da bai zama dole ba kullum in ka ji wani ya fi wani to ya fi da wani abin da bai zama dole ba abin da ya zama dole mai rai mutum ya sha ruwa dole ne sai ruwan ya zama an ɗauko shi daga firij ya zama uswani ya zama ko wani wani ruwa dai dole sai ya zama haka in ya samu fa ya fi dan adam in ya samu wannan ruwa ya sha abin da ya zama dole gare shi wancan fa ko a gulbi aka ɗebo ruwan ko a rijiya ko gurɓatacce nan in ya sha da kiwa ta mutu shi ganin ya sha ruwa sannan kuma dole ne mutum sai ya samu nono kullum ya sha ba dole ba ne tun ya zama kullum akwai nono a firkinsa ya zuba wannan madara ya zuba wannan yogurt ya sha dole ne ba dole ba ne in ya samu fa mutum ya ci abinci ya cika cikin zahi ne dole amma ce ga ga ferfesu ga garin garin nama ga wadansu abubuwa dole ne ba dole ba ne mutum ya samu inda zai kwana har gari ya washi ne dole amma ya samu babban gida babban gado babbar katifa dole ne ya samu telefon ya samu talabijin ya samu wani aboki intanet ya samu waɗansu abubuwa dole ne to wanda ya same su da wanda bai same kawai to wanda waɗanda ba dole ba ne aka ce maka faman sha'a wanda ya ga dama ka ga dama mana wanda bai zo zo ne aka ce faman sha'a wanda ya ga dama ba dole ba ne dole ka sha ruwa dole ka ci abinci dole ka yi sutura abu da duk zai ɓoye maka al'ada dole ne ka yi shi amma dole ne sai ka ci abinci mai kyau ka sha mai kyau ka kwana ɗaki mai kyau kana da kayan alar dole ne a ba dole ba ne amma da su mutum yake fin ɗan uwansa saboda haka ne in Allah ya zo wuri ka ce faman sha'a wannan ɗariƙu na waliye ba dole ba ne faman sha'a wanda ya ga dama ittakaza ila rabbi sabila kuma hanya ne zuwa ga Allah ba hanya ne zuwa ga waliye ba ألقي الله يلزم بعض البعض للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا ألقي الله يلزم بعض البعض أدعوني للمتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون ها إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون kusufa miyagu a wannan rana da waɗannan suke jin daɗi kowane iri an ce ku shiga ku da wato ku ji daɗi urkuru janata antu wajibu tubarun a lokacin miyagun fa su kam innal mujrimina fi azabi jahannama khalidun wanda aka ware su din aka ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ku ba da wuri ku miyagu su kan fi fi azabi jahannama khalidun za a sa cikin azabar jahannama ne kuma za su dauma cikin Allah ke yau la yubattaru wa hum yublisun ba za a rage musu ba za a yanke azabar a sa musu wani lokacin hutu ba ta yau ladi ne ba za a yi musu azaba ba a'a la yubattaru ba za a yanke musu azaban nan musu huta ba hutu cikin azabar jahannam hum fi mublisun suna dan sun ɗebe tsammanin samun kowace irin rama
zuwa ga shehun musulunci
amma zalimna walakin kanu hum zalimina ba mu zalunce su su suka zalunci kansu
zuwa ga shehun musulunci tambaya ta ita ce na ji wasu malamai suna cewa idan mutum yana tafsiri da kai ba duba alkurani ko littafi to madadin ya samu lada ziyar da yake samu shine ne ta zo shi ke yi mana bayanin wannan
ɗauko takardun fatiya da takardun sura ya san dai sallah ta fi tafsiri sallah ta fi tafsiri muhimmanci tunda ba a yi da ka to nan ga duk wanda zai sallah sai ya ɗauko takardun fatiya takardun kulhuwa takardun wata sura da zai karanta yana dubawa masu yin tafsiri ba sa duba ƙur'anin ai sun san ƙur'anin ne yasa yanzu kamar ni din na alhamdulillah ba sai na duba ba sai na duba littafin wani ba nake tafsiri ina fassara ƙur'ani ne da ƙur'ani don ƙur'ani ya fi kowa sanin ƙur'ani ba da maganganun mutane ke fassara mutane sun sha tambaya na wannan nake ai saboda na san ƙur'anin ne kowace aya na karanta idan kanun labarai ne wato gajeren labari to na san inda dogon labari yake sai zo fassara wannan gajeren labarin da wannan dogon labarin duk ina ganin su na haddace sun ina yaro saboda haka ne nake yin haka yaushe kuma zan dauko takarda ina wahal da ido na ko da ido na yana da lafiya ai ba zan yi haka ba balle tunda ai ai isa ne yasa ake yin haka ai ya fi mutanen da ko guda ya sauka kan karatun sai sun tada gudan su gane karatun su rika cewa ina muke
sai tambaya ta biyu zuwa ga shehunmu ina neman bayan kan waɗannan da lada da kaya da daraja lada wani abu ne wanda Allah ya ce zai bai wa bayinsa in sun masa aiki iri kaza zai ba su lada iri kaza amma ba da ladan ma falala ake kiransa waye kai kai wa Allah aiki ya baka lada ko babanka kai wa aiki ya baka lada balle ubangijinka wanda ya halice ka ai ba da ladan ma falala ne daraja kuma wani abu ne wanda Allah yake sa wa bayinsa ya fifita darajar wani akan wani
alhamdulillah
Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan malamin mu Allah ya yi mu daga tunan Allah saka Allah saka shewarin mu da alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye mu addinin mu Allah ya kiyaye mu mutuncin mu Allah ya kiyaye mu kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah karya zalunci ya taimaki adalci Allah karya karya ya taimaki gaskiya albarka ne sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin fatiha salatul fatiha صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالله جل هادي إلى صراطك المستقيم على آله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين لا بيا بكاتب بكاتب مصريون بكاتب ورم لا بيا بكاتب لا بيا بكاتب ورم لا بيا بكاتب ورم